Baba Suda, sarkin labari.
Wani mai babur ya tsallake rijiya da baya.
Yana buga shi sai yaro na ya ce an doma shi ga Shi kuwa wani mutumi cafke hannun wani matashi ya yi a cikin aljihunsa ana tsaka da taron ɗaurin aure.
Wucewa na zo ya nuna shiga aljihun nashi.
Mata suna ƙara nisa akan harkar shaye-shaye.
Ni ba zan suna nan ba, sai kwayata na shanye ta roti kawai ne da kaina na koya kaina. Bi Allah kyai Allah su ke lafiya.
A yayin da aka gano wani baburin a daidaita sau da aka sata a nan Kano can a garin Gusau.
mashin ne dai aka sato aka sayan mu dubu ɗaya Shi kuwa wani da ake zargin ɓarawan zaune ne ya yi fice wajen siyan ɗanyin babura ya shiga hannu.
mashin ɗin kuma guda ɗaya ne dubu sittin Ana zargin wani ɗan sanda da bindige wani direban ƙaramar mota a wuya a titin Niger Street.
ya jarba kawai ba shi kake tas shi ne kashe shi ko kuma an tambayi dan sannan bai dalili wai tsautsayi ne A ɓangaren zawarawa kuwa in na cire ma kaya na aji sai ta rinka caje ni tana duba min kayayyaki na lokacin ba bacci ne ba ina kallon ta za mu ƙarƙare shirin da fanninmu na lafiya ku biyo mu.
SG Express Transport da ke Ni Road, Eldorado Park, ko Unguwa Uku, Zaria Road, da Road Zenith Bank a nan Kano.
ko ofishinsu da ke Mando Garage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Legas, daga Legas kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Legas da Edo.
Levintis Agege, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera. Ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba a kan lokaci.
'Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
'Yan a daidaita Yan taxi da 'yan wakada.
waɗanda suka kawa SD Express passenger suna da tukwici na musamman.
Don ƙarin bayani A ziyarci ofishinsu da ke New Road Eldorado Park ko unguwa uku Zaria Road Daura da Zenith Bank Kano.
sai a buga lambobin waya.
Sifili takwas sifili biyu biyu sifili takwas bakwai takwas uku tara.
Aisha iska ta zo kuje kayan kicin kaya da wuta su ne shakundun.
Yanzu kam an gano cewa Aisha Discounted Electronics su ne shakundun wajen cincirin da cuyar kayan kicin daidai da zamanin sababbin amare masu neman tarewa a gidajen sababbin angwayensu. To Aisha Discounted Electronics sun shirya tsaf wajen gwangwaje ku da manya-manyan kayan ɗakin girki wayanda ko a ƙasar waje ana ya yin su irin su gas cooker, injinan wanki da blender ta markaɗe nan da nan babu sanya. A gefe guda suna da flask flask ɗin shayi da na zuba abinci masu riƙe zafi ramram da buta mai haɗe da hita wani abun masu idanunku ya gane muku adireshin su yana nan a nan ba hudu kan titin zuwa gidan zu daura da bankin First Bank a Benin farko a ƙasar reshin su ga dawur print yanzu kuma Aisha Discounted Electronics sun yi baje kolin hajar su a kasuwar duniya mai ci yanzu wato Trade Fair da ke kan titin gidan zu kayan nasu da arha kwashe kwasha lambobin waya da neman ƙarin bayani sifili bakwai sifili uku ɗaya ɗaya uku shida shida sifili sifili ko sifili takwas sifili tara takwas tara uku shida shida sifili sifili.
Aisha iska ta zo kuje.
Mai sauraro sallama matakin farko, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke farin cikin sake kasancewa da ku, ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba. Wanda yau ɗin ma kamar kullum za mu tsaya bisa doron al'adar shirin, inda za mu yi mabuɗi da karatun labarai.
Sabuwar dokar ƙarin masarautu a jihar Kano karo na biyu bayan da kotu ta haramta wadda aka yi a farko ta tsallake karatu na biyu a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Da yake karanta dokar shugaban masu rinjaye na majalisar Alhaji Abdullah Baran Madari ya ce ƙarin masarautun zai taimaka wa al'ummar jihar musamman na yankunan masarautun wajen kawo ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da ma ƙaruwar arziki. A nan kuma wani ofishin lauyoyi a nan Kano ya nemi gwamnan Kano da majalisar dokoki su jingine batun zartar ko sake gyaran dokar kafa sabbin masarautu hudu. masarautun sun hada da bici karaye gaya da kuma rano bayan da mai shari'a usman na abba na babbar kotun jiha ya yanke hukuncin rushe masarautun a makonni biyu da suka gabata. Ofishin lauyoyin da suke wakiltar madakin Kano da mutum uku a kunshin shari'a mai lamba ke karantse ɗaya tara bakwai karantse dubu biyu da sha tara wadda take gaban babbar kotun jiha mai lamba uku ƙarƙashin Justice Ahmad Tijjani. Cikin waɗanda ake ƙara a wannan shari'a sun haɗar da shugaban majalisa da baturen shari'a da gwamnatin Kano da kuma babban baturen shari'a. kamar yadda wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito. Aminu Ahmad Abbas daga teburin labarai.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakadiya Munira Abdullahi Kurara za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya. wanda ya kalli batun yadda ɗaliban wata firamare suka koka dangane da zargin rijiya ta ba da ruwa guga ya hana akan ciyarwar da gwamnati take yi a makarantun firamare.
Za mu fara da saƙon Minal Gadon Kaya inda take cewa haba malaman makaranta mai za ku yi da abincin yara wannan abin kunya da yawa yake. Misbahu lawan cewa yake ai dama kowane gauta ja ne don haka mahukunta a bincika irin waɗannan makarantun domin gano yanayin ciyarwa. To gwamnati ya kamata a gudanar da bincike domin dan ɗalibai ake yi ba malamai ba saƙo daga jikar Ali. Saƙon Maryam Muhammad Maman Abdallah kuwa cewa yake gaskiya malamai ku ji tsoron tsoron Allah ku riƙe amana ku daina kwashe abincin yara za mu karkare da saƙon kabir ɗan bata ƙofar na isa inda yake cewa ikon Allah cinye wa yara abinci ko kunya ba kwaji masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu daman karanto saƙonnin ku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci amin.
Tuma jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda mata suke ƙara nisa akan harkar shaye-shaye wanda a iya cewa abin ma sabon salo yake ɗauka yanzu domin dai baya ga waɗanda dama an san suna shaye-shayen su sun riga sun yi nisa ba sa jin kira ko kuma a ce sun ƙuna ba su tsoron ƙauri to su kuwa wasu farin shigama samfurin yanzu muke farawa fakar idan iyayensu suke yi su bar gida cikin dare su kuma je su haɗe da maza a sansanin 'yan shaye-shayen har ma kuma idan suka je wajen ake zargin sun mafi mazan ɗiban kayan madirin musamman ma dangin su kodin Benelin da Roci. Kamar da yadda shugaban gamayyar jami'an tsaro masu yaƙi da shaye-shaye ƙarƙashin hukumar NDLEA a nan Kano al'ado kubau da kansa yake cewa da suka je kaman masu shaye-shayen cikin dare sai suka tarar da tarin mata a cikinsu, har ma kuma ake ganin matan sun fi mazan ɗiban kayan madirin.
to ai kowa ya san cewa mata yanzu suna nema masu kera maza wajen ta'amali da miyagun kwayoyi musamman harkan da ya shafi kayan bacci irin su kodin su roci da sauransu iyaye da yawa za ka samu yaran su yan mata masu ƙananan shekaru suna yawace yawace wajen irin waɗannan gurare wanda yake kuma a tarbiyya irin tamu ta arewa in ma baka sanya addini ciki ba abu ne wanda yake abin kyama To su ma dai wasu daga cikin waɗannan mata da ke sun ɗibi kayan madirin da yawa har izuwa lokacin da jakadan labarin Abba Isa Muhammad ya zanta da su bata gama sakinsu ba, don haka nema martaninsu ya zamo cikin yanayin alamun mayan.
muguwar nadama ma saboda na yi kuskure an kani inda ba a taba kani ba na aka hau ni ba san sunan nan ba na aka same ki da shi ba komai sai kwaya ta na shanye ta wace irin kwaya ce roti kawai ne da kaina na koya kaina yanzu an san inda kika tafi daga gida na ce ba da zan je da ce Allah kiyaye Allah su ke lafiya Allah da ku da kama na kai roti a baki na amma a matsayin ki na mace kina ganin hakan ya kamata bai kamata ba to me zaki ce wa mata musamman wanda suke wannan su daina baki haramun ne allah ya shirye mu mu kuma To shugaban tawagar jami'an tsaron dai Ala Ado Kubau ya dawo ya bayyana cewa za su tantance farin shigar a cikinsu su ɗanye musu saiti.
kowanne za a duba daidai laifin shi kuma hukuncin da ya kama a mishi za a yi mishi in kuma na a yi mishi gyaran hali ne to duka ƙarƙashin doka ta ba mu wannan dama.
To wannan dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko kuma daga hukumar ta NDLEA bari mu ƙara matsawa gaba zuwa rundunar 'yan sanda inda ta samu nasarar gano wani baburin a da sau da aka sata a nan Kano can a garin Gusau da ke jihar Zamfara. Shi kuma wani da ake zargin barawan zaune ne ya yi fice wajen siyan ɗanyin babura masu kafa biyu ya faɗa hannunsu. Jimillar waɗannan mutane dai har ma da ƙarin wasu masu laifuka daban-daban. Rundunar ta yi holinsu ne yau a shalkwatarta da ke Bamfai. har ma kuma jakada Abba Isa Muhammad ya sami damar zantawa da waɗanda ake zargi a kan laifin satar babura.
wallahi mashin ne dai aka sato aka sayan mu dubu ɗari eh to gaskiya dai ina fatan Allah ya kare mu daga irin wannan harkar kuma Allah ya tsare mu mashin kuma guda ɗaya ne abin da ya siyar turo shi ya siyan masa akan eh, dubu sittin To sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kanande CP Habu Sani ya yi martani akan waɗanda rundunar ta yi holin nasu.
ko waɗanda suka saci uh, keke napep mai uh, wato babur mai taya uku da su ma muka samu s- nasarar samun guda hudu sannan akwai waɗanda suka yi s- saci motoci muka samu muka kama su ko muka samu motoci guda shida gare su To a yayin da rundunar 'yan sandan take wannan holi sai kuma ga sha hannu guda ana zargin wani jami'in ɗan sandan nema da kansa ya sa bindiga ya harbe wani direban ƙaramar mota a kan titin Niger State da ke nan Kano. Saboda kawai direban motar ya kaɗe wani da yake ƙoƙarin tsallaka titi. Kamar da yadda shaidun gani da ido suka shaida wa jakada Abba Isa Muhammad lokacin da ya halarci wajen.
daga ƙeja na fakin kawai wai kawai ya kuke da bunni a yankan wai kuma an tambayi dan sandan bai dalili wai tsautsayi ne An ta- sun tafi da shi asibiti amma yanga ya mutu a ina ka harbe shi a wuya daga cewa gyara fakin suka ɗan yi sa'in sa'in shi kawai sai ya ja da baya iya ja da baya kawai ba shi tiri kake tas shi ke ne kashe shi To jakadan namu dai ya yi ƙoƙarin jin ta bakin ɗan uwan wannan direba, amma sai dai saboda halin ɗimuwa da ishiga bai sami yin magana da shi ba, a yayin da su kuma tawagar jami'an 'yan sanda, ƙarƙashin jagorancin mai taimakawa kwamishinan 'yan sandan a nan Kano kan ayyukan yau da kullum DCP Balaraba Sule suka riga suka halarci wajen domin dai kamo bakin zaren. Kuma jakadan bai tsaya iya nan ba, sai dai ya ƙoƙarin tuntuɓar kakakin rundunar a nan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
mun samu wannan rahoto kuma yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu a sani psc ya ba da umarni shi wannan dan sanda da ya wannan harbi an kama shi an dawo da shi nan babban sashen bincike da ke banfai za a gudanar da cikakken bincike akan wannan lamari na ganin cewa me ya faru ya aka yi abin ya faru duk abin da ya kamata kuma za a yi kuma za a yi adalci gaskiya ne wancan direba ya rasa ransa Eh, an kai direban babban asibitin malam aminu kano a inda rai ya yi halinsa to a yanayin aiki idan kuma mutum ya irin wannan dole sai an yi bincike za a gurfanar da shi a kotun 'yan sanda wanda daga baya bayan an kore shi daga aiki kuma a gurfanar da shi daga a gaban kotu in har an same shi da laifi Kuma da haka ne za mu leƙa kasuwa mu sha mai, tunda dai sai da ruwan ciki ake jan na rijiya.
Sannu mati, yaya jikin naka kuwa?
Haba mati ya zaka jangwabe a gida cuta na cinka. Shin ka je wajen Muhammadu Sabi'u Sheltox na Ibawa yan lemo Kano Zaria Road kuwa?
Ban je ba. Ayya, yo ka ji irin ta ba?
Allah ya hore masa zamanantar da sarrafa magungunansa cikin yanayin tsafta, injinan zamani daidaito awo sha da ka'ida, gwajin mizani, alkinta su cikin fakitin kwalayen ci gaban zamani tsaf-tsaf.
Don Allah mai gida ta shi ka kai ni wurin Muhammadu Sabi'u Sheltos.
Yanzu kuwa cikin ikon Allah, don kuwa Muhammadu Sabi'u Sheltox na nan a 'yan lemu na ibawa kan titin zuwa Zaria ko ku samu sarkin kasuwar 'yan lemu Abdullahi Maraya ko kuma Abdullahi Kafar Karfe ko ku tuntuɓe mu ta lambar waya sifili takwas sifili tara tara hudu bakwai hudu takwas biyu hudu.
shahararriyar makarantar nan wacce ta saba horar da ɗalibai yadda ake amsa jarabawar jam a duk shekara akan kwamfuta tamkar a ɗakin jarabawar domin kula da su da kuma nuna musu muhimmancin jarabawar ta hanyar yi musu lesson da training akan kwasa-kwasan da ɗaliban za su amsa jarabawar a kansu wato a Shakur English and Computer Institute. A yanzu haka ta fara ɗaukar sababbin ɗalibai masu shirin rubuta jarabawar jam na shekarar 2020 domin yin registration na jam ko lesson da CBT training. Za ka yi lesson na tsawon wata ɗaya ko wata biyu ko uku akan kwasa-kwasan da za ka amsa jarabawar a kansu. Ana laisin daga ranar Litinin zuwa Alhamis kwana hudu a sati tun daga karfe biyu zuwa karfe hudu na yamma da kuma CBT training a ranaku Asabar da Lahadi. Fam kyauta ne ga kowane ɗalibi. Makarantar na nan a sabon titi kan titin zuwa Gaida kusa da Underpass gidan Nice Stores a saman Bene ko ka neme sa kan lambar waya sifili takwas sifili biyu hudu sifili ɗaya sifili sifili uku shida ko sifili bakwai sifili uku tara shida ɗaya ɗaya shida biyu bakwai a Shakur English and Computer Institute matakin farko a samun nasara.
To marabanmu. A nan kuma wani mutumi ne ya tafke hannun wani matashi a aljihunsa mai ɗauke da tsaleliyar waya lokacin da ake tsaka da taron wani ɗaurin aure a unguwar ja'an. Kuma jakayadan labarin Ahmad Rabi'i ja'an ya yi ƙoƙari ya kukkurɗa ya zanta da wannan mutumi.
sunana rabi ahmad mun zo ɗaurin aure mun tsaya muna gaisawa sai na yi notisin ɗin waɗansu yara suna kewaya haka suna neman sa hannu a aljihun mutane lokacin da na kula da guda ɗaya ya zo ya sa hannunsa a cikin aljihuna sai na riƙe to wannan ta sa da na riƙe na mutume shi sai yake gaya min cewa ya zo wucewa ne hannunsa ya faɗa cikin aljihuna to na danka shi a hannun yan kwamitin masallaci da suka yi bincike sai suka gano cewar ya gaya musu a ce ba shi kaɗai ba ne yana tare da waɗansu waɗanda waɗanda suka zo kuma abin da ya kawo su kenan gurin wannan ɗaurin aure ɗaukan wayoyin mutane.
To da yake dai wanda ake zargi da yunkurin satar wayar su uku ne, akwai abokan tafiyarsa guda biyu waɗanda ake zargin idan ya ɗauka su yake miƙa wa su kwana-kwana su kurɗa cikin jama'a su ɓace. Jakadan namu ya zanta da su ɗin.
wucewa na zo ya nuna shiga aljihun nashi ina son sassauci bisa abin da ya riga ya faru ina neman afuwa tun da na riga na faɗi gaskiya a Ku nawa ne kuka zo?
mu uku Da waye da waye?
da abba da usman Da kuma kai ya sunanka?
yusuf da a ce na dauka yadda ya caje ni wallahi ya Allah da ya na gudo Ai ana zargin ka wai da kuka dauka wani kuka ba.
wallahi wallahi mu mu ya kankacin mu haka gaba ki daya wallahi Allah ni wucewa muka zo ne muka ana daurin auren nan muka tsaya ni da yaron nan abba kana di amma Kawai kuma- muna- sai aka ce mu zo aka rike mu muka ce mu muka yi ba mu san abin da muka yi wallahi shi ya san da wanda take tare wallahi ba mu san ta ba Su ma dai 'yan kwamitin yankin da ake zargin su ne suka taimaka wajen daƙum waɗannan matasa masu zuwa taron ɗaurin aure da baƙar aniyarsa a zuci. Jakadan namu ya zanta da waninsu.
sunana ibrahim ma'azzam idris ja'in kwamanda na yan agaji na wannan masallaci mai albarka mai suna ado bayero juma'atu ja'in mun samu yara guda uku wanda ɗaya daga ciki shine ya ɗauki wayar wani to mun rasa waye ba wayar sai muka ce ya faɗa mana sunayen yaran guda biyu muka rike shi mun fita da shi ya nuna mana yaran guda biyu yanzu haka gashi nan yadda ka gansu muna tare da su yanzu haka shi kuma mutum ɗaya wanda sun kai hannunsu za su ɗauka ya maza ya makale hannunsa to shine yanzu ba za mu ɗau doka a hannunmu ba za mu yi miƙa su ga hukumar 'yan sanda yanzu haka To a inda za a miƙa wannan matashi hannun jami'an tsaro. Sai ga sha nan ma wata mai kama da wannan ɗin ce, inda ta samo asali daga yadda wani mai baburin naira dubu ɗari biyu da sittin ya tsallake rijiya da baya.
na sai shi dubu da rubi da sittin kawai na ajiye babur na a can shago na ga wani gaya yana waya bai san shi ba yana ta waya da na shiga ciki ko ya buga min babur sai yaro na minista ya ce wa a wai su an tafi da babur ninka barawo barawo ko na bisin ko na fara iyo barawo barawo To sai dai bayan da ya bi shi yana yi masa ihun ne, sai ya ratsa ta tsakanin wasu kanikawa kafin ya hau kwalta, inda aka ci gaba da binsa ana yi masa ihun. Nan fa ya sake murɗa babur ɗin sosai zai hau kwalta, kuma daban a kama shi sai birjin da ke gefen kwaltar ya zamar da shi suka faɗi da babur ɗin. Ya kuma danne shi babu damar gudu har aka cin masa aka ba shi saƙon farin jini irin na ɓarayi.
da ya ɗauko babu ɗan abe nan can sai ya biyo ta ƙasar nan gefen kani kawan mu da gudu ina zuwa ya hau kan titin nan zai yi kwana zai hau kwalta sai Allah ya zamar da shi sai ya faɗi aga faɗuwar da ya babu ɗin sai ya danna yi dole sai aka zo kansa ba yadda zai yi a dole ne ka san jama'a kowa in ya zo ya ce zai sa ma hannu a jikinsa tunda ɓarawo ka san dama dole abun duka ne kuma abun ƙi ne gara maƙi da shi to dubu yawwa da haka ne hukuncinsa a ragargaje in an kai hukuma ita ma ta ɗau matakin da za ta yi a kansa ba ka ganin watakila tunda an kama shi zai fi kyau a danka shi a hannu kuma kafin a a dan ɗau a ɗau hukunci a gurin gobe da yadda ba zai dawo gurin ba in in ya ji wannan gobe ba zai dawo ba ana fa cewa daukan doka a hannun laifi a dan dai gyara dai kaɗan dole he an dan taɓa koyaya dai ba yadda za a yi dokan nan ba a dan taɓa koyaya ba in reshe ya juye da mujiya fa Allah ya kiyaye ba fata To mun dai yi ƙoƙari mun zanta da ɗan afakido a karya mukullin wuyan babur ɗin a hawa manne a guje, ko da dai kaɗan yi mana magana a cikin hayaniya.
Mashin da ɗauka, mashin ba mashin, mashin da ɗauka.
a ina ka dauki mashin din nawa ya mashin din A kenan bayani.
Shi ɗin ma dai an danƙa shi a hannun jami'an tsaron, kuma labarin mun saka muku shi a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. Don haka ne ma jakada Abubakar A. Abubakar ya leƙa mana shafin.
Za mu fara da sakon Tijjani Abubakar inda yake cewa salam baba su da gaskiya har kullum ɓata gari suna ƙara yawa tamkar wutar daji don haka muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye don kakkaɓe ɓata gari a jihar Kano mai albarka. Kai kuma mai babur Ubangiji Allah ya kiyaye gaba sako daga Tijjani mai doya na siyama shakoji ƙaramar hukumar shanonan jihar Kano. Kai ɓarawo Allah ya shirye ka da masu irin halinka in rashin aikin yi ne ya jawo haka to Allah ya baku abin da za ku dogara da kanku. Kai mai babur Allah ya kiyaye gaba sako da daga Sa'ad Bello Tahir abokin rogo. To barawo Allah ya shirye ka mahukunta kalubale gare ku sai a hukunta shi daidai da abin da ya aikata. Sako daga Umar Haruna mai kanti yar kasuwa sheka. Za mu karkare da sakon Jamilu Sunusi Ibrahim gwamna inda yake cewa Allah ya kiyaye gaba kai kuma mai halin bera Allah ya shirye ka. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin su ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na intanet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki ɗaya, ko kuma ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya. Kuma da haka za mu gayyato jakadiya a Sama'u Sadiq Baby Nice domin jin fanninmu na zawara Nasarawa a wannan mako.
A bawan Allah za mu so mu ji me ya raba ka da taka matar.
To hajiya ni dai abin da ya haɗa ni da matata har muka rabu gaskiya zargi tana da matuƙar zargi zargi take min sosai in na fita na dawo ta rinka kallo na daga da irin yanayin da nake ciki in na je na dawo ban isa in je in wanka ba in na wanka sai ya zama na zargi ne ta rinka cewa ya wace ya wace nake ina nema neman mata sai a take yi wai turaren ma da na sa na fita da shi wai ba shi bane ba wani na sa wai na je gurin wata ta samun wani turaren sannan in na cire ma kaya na ajiye sai ta rinka caje ni tana duba min kayayyaki na lokacin ba bacci ne ba ina kallon ta sai ga ta caccaje min inda yan canji ma zan ga ta ta dauki abin da ta ga yayi mata da waya ta mai tamfirin ce ina bacci sai ta dau hannuna da waya sai ta sa sai ta bude waya saboda haka sai ta yi min bude bude a cikin waya sannan kuma ta tura da sakonni ga kwastomomi na saboda ni harka ta ta mata ce da abe abu kuma karshe dai garin tura test din da take sai ta dau wata namba ta tura wata matar kuma matar aure ce ta tura mata da maganganu na banza ita kuma matar matar sai ta ɗauka ta nuna mijinta wannan a gaskiya ya haddasa min masifa wacce ina zaune a gida na gani an zo da hukuma ne mana sai da abu ya kai mu har gurin hukuma har ga kotu da kyar Allah ya fitar da ni ina fitowa na ce to ni fa gaskiya ban ga ta zama ba ban ga abin da zai sa in ci gaba da zama da Amma ina ina ina iyayenta duk wannan wakaci waka tashin da ake.
Allah hajiya ni dai na kai ƙara gurin iyaye ban san adadi ba a wannan kotun da muka je ƙarshe babanta jifa na yi da cewar ai dama ni manemin mata ne saboda haka karshe na ga cewa to gara in tattara mai yasa in mika masa inda daure mata gindi suke yi To in zaka iya dawo da ita ta canja hali ko ya?
to shi aure ai rai ne da shi in Allah bai yi da karshen zaman mu kenan ba wataƙila sai Allah ya dawo da mu in kuma Allah ya yi karshe shi kenan sai in ce Allah raka taki gona To Allah ya raba asiri.
to amin na gode To daga layin zawarawan sai kuma abin da ishafi lafiya. inda jakada Hassan Mamuda Ya'u ya zanta da Dr. Abdulmalik Yakubu da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano akan lalurar sikila.
cutar sikila cuta ce wadda takan shafi kwayayyaki na jini akwai abin da ake kira hemoglobin a ciki to ita wannan cuta din su masu sikila suna da wannan tawaya din a jikin wannan hemoglobin din nasu wasu lokuta sai zama da cewa su kwayayyakin cuta din sun lauye sun yi kamar lauje ta inda ma aka samu sunan wannan cuta kenan sikila haihuwar mutum ake da wannan cuta idan ya kasance mahaifi yana da wani bangare na wannan sikila din ita mahaifiyar tana da wannan bangare na wannan sikila din to idan suka tashi tashi haihuwa sai wannan dan ya gado shi wancan nau'in mai tawaya din ya gado a jikin uwa kaga shi ya haɗu da duka fanni biyu masu tawaya shi sai ya zo a sikila ga wanda yake dauke da wannan cuta ta sikila shin waɗanne hanyoyi ya kamata ya bi domin biyo kansa kariya ta musamman na farko ya zama ma'abocin shan ruwa saboda masu sikila ba sa iya jure karancin ruwa a jikinsu sannan ba sa jure irin motsa jiki na sosai akan ba su shawara kada su rinka yawan motsa jikin wanda jikinsu zai motsa sosai kuma ba sa iya jure sanyi idan sanyi yawa cutar za ta rinka tasowa da zarar lokacin sanyi ya zo to ya kasance yana sa kayan sanyi mai nauyi yadda sanyin ba zai dame shi ba to kamar lokacin zafi kuma fa ba sa jure zafi da yawa su haka suna son tsaka tsaki kenan sannan ba sa jure cizon sauro duk yadda za a yi musamman mu da muke wannan nahiya akwai cizon sauro su guji cizon sauro idan yamma ta yi ya sa safa ya sa riga mai dogon hannu in akwai yadda zai dai ya kare kanshi da cizon sauro To mai sauraro da fannin na lafiya ne shirin na wannan rana ya kammala. A madadin Nafi Salisu da taimakon Aminu Ahmad Abbas waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu har da taimakon ma'aza Musa Ibrahim. Ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki nake cewa tammad bihamdillahi wassalamu alaikum.